بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدريكم الموت ولو كنتم في برج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا Allah maɗaukakin sarki ya ce aina ma ta kunu duk inda kuka samu kanku yudri kumul mautu mutuwa za ta riske ku a wajen duk inda kuka samu kanku ai mutuwa za ta riske ku a wajen wala kuntum fi burjin musayyada ko da kuna kan wani dogon gini ne wanda aka sa tsaro a ginin sannan ana tunanin wanda yake kan wajen a gawawar shi ba zai iya mutuwa ba ko shi ne ai musayyadatin murtafi'atin la takashawul qitala khawfal maut wato ita mutuwar waccan wacce suke cewa idan da kun zauna tare da mu da musiba ta mutuwa ko jin ciwo ba ta same ku ba so da haka yace a ko kuna nan gurin dan kuna gudun mutuwa kun shiga gida akwai masu tsaro akwai masu gadi to mutuwa tana iya zuwa ta same ku ko da ba ku je filin yaki ba aina ma ta kunu idrikum al-maut wa lakum kuntum fi burjin musayyada a wa tusibuhum hasanatun idan kyakkyawa ta same su ko su yahudawa kenan da yake magana a kansu shine khafdin wasi'atin a ce an samu yabanya damuna ta yi kyau sannan kuma an yi kasuwanci an samu buɗi ya ƙulu hazihi min indillah sai sai ya lallai wannan abu mai kyau daga wajen Allah yake wa in tusibuhum sayyi'atun idan kuma matsala ta zo jadabin wa bala'in a ce fari ya zo ga kuma damuwa ta same su sun shiga bala'i كما حصل لهم عند قدوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة kamar yadda ya same su lokacin da annabi tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya shiga madina Allah ya musu jarabawa ya ƙulu sai su ce ko suna faɗi hadihi min indika ya muhammadu sallallahu alaika wa ala alika wa sallam cewa wannan abin ya faru ne sanadinka ko قل لهم يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم الله يكيك يا مسيا مأيك الله كل من الحسنة والسيئة أبو ميكو أبو ميكو أبو ميكو أبو ميكو dukkan su min indin lahi daga Allah ne mutum ya mutu Allah ne kashe shi ya yi lafiya Allah ne ya ɗora mishi ko وإن يمسسك الله بدر فلا كشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله سبحانك قل كل من عند الله mai kyau daga Allah ne mara kyan ma daga gare shi yake fama da ha'ula ilƙaumi la ya kaduna na hadisa wa wayannan wasu irin mutane ne ba sa gane magana idan ana gaya musu ba sa gane ta ko wato kamar ubangiji madaukakin sarki yana gaya musu wayannan mutane abin mamaki ko Allah ya qaribu na ayyafamu hadisa su kusata ma su gane magana ba sa gane ta sai Allah ya ce ni ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما أصابك أيها الإنسان يا كيمتم duk abin da ya same ka min hasanatin mai kyau ne shine khairin to fa min Allah daga Allah ne ya same ka atatka fadlan minhu wato samun ka abu kyakkyawa falala ce ta Allah ubangiji ya maka ita wa ma asabaka min sayyi'atin idan kuma ubangiji ya jarabce ka ai baliyatin ya dora maka wata musiba Allah ya kiyaye mu famin nafsika ya ce daga gare ka take a tatka ta same ka haisu istarkaba ma yustaujibu ha min zunubi yayin da ka haike wa wani aiki na daga zunubi jarabawa ta shiga kenan wa arsalnaka ya muhammadu sallallahu alaika wa ala alika wa sallam Allah ce mun aiko ka ya rasulullahi mun aika ka arsalnaka linnasi zuwa ga mutane rasulan kana jakada ya karfafa su kenan shi rasulan halun mu'akkadatun ne ka'idarsa a nahau kenan sai ya karfafa su wa arsal naka in ya bari haka ya ansar rasulan kenan to sai sake bada sai a rasulan wa kafa kuma billahi shahida ya aika ka kai manzo ne jakada ne ga mutane sannan wa kafa billahi shahidan ala risalatika Allah shi ne shaida akan cewa shi ya aiko ka zuwa ga mutane sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan ya isa shaida ko haifu sabata risalatahu bi shahadatillahi Allah ya zama shi ne shaidan ya aiko ka wannan kawai ya isa shaida sai ya ce ni من يطيع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا من يطيع الرسول duk wanda ya wa manzon Allah da'a ya bi shi akan duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarce shi da shi faqad ata Allah hakika ya yi wa Allah da'a kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jakaba ne na Allah inji Allah wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida man yuti rasula faqad ata Allah wa man tawalla duk wanda ya kauda kai gabarin yi wa manzon Allah da'a ai a araba an da'ati ko ya kauda kai da kin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a amma arsalnaka alaihim hafizan wato anan sai Allah ce to ka kyale su ayyukansu mu ne za mu dinga kiyaye aikin ma'ana wannan ita ma kamar tasliya take ko ma'ana kai ne gargadi ne a gare su fanujazihim sannan kuma duk aikin da suka aikata za mu zamanto muna sakanka musu da su so ba ka ayyukansu bar su da ayyukansu wa ma'arsar naka alaihim hafizan ayyukansu ayyukansu ne mu kuma mu za mu zamanto masu sakanka musu da daidai gwargwadon abin da suka aika amma kai wa arsar naka rasulan jakaba ne muka aika ka ka yi musu gargadi ka tsoratar da su cewa akwai wuta idan kuma akwai aljanna in an saba Allah a shiga wuta in an ba Allah a shiga aljanna ko wato wannan yana nuna wato asalin sanin girma na annabi alaihi salatu wassalam duk wanda ya manzan Allah da'a ya wa Allah da'a wanda ya saba wa manzan Allah ya saba wa Allah wanda ya saba wa Allah ya saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka hada Allah ake da annabi dama tare aka gansu baka isa kuma ka raba su ba duk wanda ya san Allah ta hanyar annabi ya san Allah domin zama sau sallam shi ne wasu ɗatul uzuma ilan lahi shi ne wato tsani mafi girma zuwa ga Allah maɗaukacin sarki wani bawan Allah ya je ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ya tsaya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bambadanci yana addu'a wa idan bi askar sai wani askari ya zo ce masa ya shek har wani ila qibla yace malam ka juya ka kalli alqibla mana sai wannan mutum ya ce masa a'a yace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innahu al-ka'batu yace innal ka'bata qiblatuna ko qiblatu salati yace ka'aba ai qibla ce ta sallah ni kuma a nan da na tsaya ba sallah zan ba inda zan yi sallah sai in kalli ka'aba amma tsayawa ta a nan ba sallah zan yi ba wasama'u huwa qiblatu du'a yace ka daga hannuwa kana ya rab ya rab ya rab ya rab addu'a kake yace wa rasulullahi qiblatuna yace manzon Allah da nake kallon sa yanzu nan nishi ne alqiblata yana wa askar dan bayana ce shine qiblan yace yawma la ka'abata wala samaa wala al-arda huwa qiblatuna wa huwa bayna yadallahi liyakhfa'ana inda rabbi yace ranar da ba ka'aba ba sama babu ƙasa ya ce manzo Allah shi ne alƙiblar sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma shi ne wanda zai cece mu gaba ubangijinmu a ranar cikin sai ba askarin jikinsa ya sanyi sai kyale ya gama abin da zai gama sai ya wuce to haka masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suke girmama annabi suke ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum kullu sawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam darajar shi lokaci yana cikin jiki da jini zuwa yanzu yayi tattajalli ila rafiqil a'la duka abu kwaya ɗaya ne kullum ba ƙara gaba yake yi da ɗai manzo Allah bai taɓa komawa baya ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai ya ce ni ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa a waya ƙulu na ƙa'atun fa'iza ba zu min indika bayyabba ifatun minhum ghairan lazi ta ƙulu wallahu ya tubu ma yi bayyutun fa'arid anhum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ce wa ƙuluna suna faɗi su munafukai ko iza ja'uka in suka zo wajenka a marana suna cewa ka umarce mu ta'atun laka za mu yi maka biyayya fa iza barazu min indika amma idan suka fita daga wajenka ai kharaju min indika kenan bayyat da'ifatun ghayra allazi taqul sai kuma su koma suna fadin sabanin abin da suka fada wato sun ɓoye munafurci a cikin zuciyarsu ko a fi hudurika mina ta'ati ai isyanaka sai abin da suka faɗa a wajenka sai kuma su koma suna faɗin saɓanin abin da suka faɗa a gabanka wallahu yaktubu ma yubayyitun ubangiji ya umarni da abin da suka faɗi a dinga rubutawa ai ya amuru bi katibi yana umartan mala'iku raqibun wa atidun suna rubutawa fi sahaif a amalihim li yujazaw alayhi a cikin littafin ayyukansu saboda a sakan ka musu da irin abin da suka kasance suna aikatawa fa'arid anhum rabu da su ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan tasliya ne aka ce ka yi hakuri ka kyale shine fa'arid anhum bisafi kenan wa tawakkal ala Allah sabbihi fa innahu kafika ka dogara ba ma da Allah ka dogara to ci gaba da dogaro da shi shi ya isar maka wa kafa billahi wakilan ubangiji ya isa wanda za a dinga mai da al'amari zuwa gare shi sai ya ce mi Shafin shi za a yi, shi أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن يا بدات دون كيوا da komowa ba cikin alqur'ani ko ayata amalunahu suna lura da ma'anar shi da ilmomansa da yadda yake ko kyakkyawan wato yadda ubangiji ya tsara alkur'ani shi ne wa ma fihi min al-ma'anil badi'at afala tadabbaruna al-qur'ana kenan domin a baya su at-taura da injila da zabura da sufi ibrahim wa musa littattafai ne da su ma sun ba da mamaki amma alkur'ani sai ya zo shafe mamakinsu sannan da Allah ce a fala ya tadabbaru da alqur'ana yana musu magana su mutanen makka domin abin da suka kware ne arabiya da magana na abin da ya shafi su ara'ul jahiliyyati irin yanda suka kware na su baraka da ajiye kalma a inda ya kamata a ajiye ta to amma alqur'ani sai ya zo ya gaji da su don haka sai Allah ya ce a fala ya tadabbaru da alqur'ana walau kana min indi ghairi lahi da alkur'ani ya zo a wajen a ce ba daga wajen Allah yake ba na waje dufi ikhtilafan kasiran da an samu ikhtilafi mai yawa a cikinsa shi ne mai ana zaune kawai sai a ce ai littafin nan ba shekara dubu ai ya tsuba ya zama old testament abinda za a yi a cire kaza a cire kaza a cire kaza a cire kaza sannan kuma sai a kira world conference sai a ce a ƙara kaza a ƙara kaza a ƙara kaza to shi alƙur'ani sai zaman tola ya atihi albadilu min bayni yadayhi wa la min kalbihi tanzilun min hakimin hamid sai zaman to ba dama ka ƙara wani abu duk inda alaran ma yake da ka ce alif lam mim zalikar kitabu la raiba fi huddan lil muttaqin sai ce suratul baqara ba dama ka canza mata suna a kuma duniya duk inda take sunanta suratul baqara afala tadabbaruna alqur'ana kenan walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kaseeran shi kenan sai a ce a an hukuncin da aka yi akan wani abu kaza da abu kaza bai yi ba ya kamata a ce an canja wannan hukuncin to ban da alkur'ani tun da aka fara saukar da shi izuwa yau dinnan har izuwa tashin kiyama ba wanda ya isa ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu walau kana min indi ghairin lahi ku sani alqur'ani daga wajen Allah yake domin da ba daga wajen Allah yake ba da wata fi ikhtilafan kasiran da an samu ikhtilafi mai yawa a cikin sa ko to amma da yake littafin littafin Allah to babu dama ka tsara babu dama ka rage domin ma maganar Allah ne wanda ake maganar ta bakinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sau haka kuma kai babu annabta tattare da kai ba ra'ayi a tattare da kai an riga an gama annabta daga kan annabin karshen zamani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ra'ayi irin na annabta ko kuma za a sake yi wa wani mutum irin wannan wa'ayi irin na annabta an kulle kofar wa'ayi irin na annabta فراك فلا تدبر من القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سأل الله يكيني وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أعضاوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لافتوتهم الشيطان إلا قليلا فإذا جاءهم أمر إذا ولا الأمر يزومه an sarara na samame a tura a ce aje a yi samame na ɗaukar kalmar Allah ma hasal lahum min al-amn bin nasar da abin da ya same su na daga aminci da samun nasara awal kafi ko kuma aka samu wato sabanin nasara shine bil hazimati kenan yakin ya karye azau bi asuf sai su koma hali yake gaya maka na munafukai a wannan lokaci sai kuma su koma suna ta maganganu afsuhu suna yada shi wannan ita aya nazala fi jama'atin minal munafiqina ta sauka ne akan sha'anin wasu jama'a munafikai ko kuma aufi du'afa'il mu'minina ko kuma wani yanki na muminai masu rauni kasan imani ma hawan hawa ne ko imani hawan hawa ne akwai wanda imanin sa yake da ƙarfi akwai wanda imanin sa yake da rauni kanu ya faru da zalika sun kasance suna aikata haka wata da'afa qulubal mu'minina wa yata'azza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kuma suna ƙara raunana zukatan muminai sannan kuma suna cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce walau rudduhu si labarin da sun sani duk abin da ya faru a wajen samaman sai su koyi idan sun dawo tun da su yan aike ne tura su aka yi sai su gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ga abin da ya faru walau rudduhu ila rasul kenan wa ila ulil amri minhum ko kuma su gaya wa manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne zamin ra'ayi wanda suka fi su tunani da hankali da kuma hangen nesa ai lau sakatu amu ko kuma su shiru su bar maganar a cikin su da ya fi musu alkhairi la'alima wallazi na yastanbidunahu min ko da su waɗannan wanda suke bibiya suke so su san ilimin waɗannan abubuwan da yake faruwa su ne waɗannan da suke cutar da addinin musulunci ko minan da gare su minan rasuli wa ulul amri da waɗannan kuma shugabannin wanda suke shugabanni da gare su sun je sun gaya musu sun sanar da su ga abin da ke tafiya ai da ya fi musu alkhairi ko su ne a haka Allah ce walaula fadlullahi alaikum bil islam ba dan falalar da ubangiji ya yi muku ba na musulunci wa rahmatuhu lakum bil qur'an da rahamar da Allah ya muku ga manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba ku alqur'ani lattaba'atuhum shaytana da kun bi shaytan fi ma ya'murukum bihi min al-fawahish cikin abin da shaytan yake umarta ku na daga alfasha illa qalilan minhum sai yan kadan daga cikinsu wanda in suka da samo labarin za su gaya wa annabi za su gaya sahabban manzan Allah waɗannan kuma a da sun zo sai su fara watsa labaran ai ba ku sani ba ai an yi nasara ai ba ku sani ba a ai yaƙi ya kare kaza ya faru kaza ya faru wannan magana tana raunana muminai amma waɗanda suke da ƙarancin imani sai Allah ya ce a kar ku dinga yin haka na'am فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرج المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فقاتل في سبيل الله كي ياكي دن دوكك كلمة الله يا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم la tukallafu illa nafsak kai kadai aka kallafa wannan ba dora kowa ba faqatil walau wahadaka fa innaka maw'udun bin nasr yace ko kai kadai ka fita in duniya za ta taru Allah ce mun maka alkawari da samun nasara ba wanda ya isa samu nasara a kanka annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ko kai kadai ba wanda ya isa samu nasara a kanka ko wa haridul mu'minina su kuma mu'minai ka kwadaitar da su hasihim ala alqitali da ya musu cewa in sun yi in sun mutu ɗan aljanna ne su eh ka kwadaitar da su asallahu an yakuffa ba'asal ladina kabaru ya kusata ubangiji ya kama hannun waɗanda suka kafirce ya rike hannunsu su zamanto ba su da tasiri a kanka ko ba su da tasiri a kan mummune da addinin musulunci wallahu a shaddu ba'asan ubangiji shi ne mafi tsananin wato in an haɗa yakin ya tara yakin ba isa a yaƙi ubangiji ba minhum ko gare su wa asaddu tankilan kuma tsananin azaba tana daga ubangiji a ta'aziban minhu ubangiji yana da iko ya azabtar da su matsananciyar azaba shi da annabi alaihi salatu wassalam yake cewa wallazi nafsi biyadihi la ukhrijanna walau wahadis yace na rantse da ubangijin da ke busan numfashi ko ni kadai ne zan fita فخرج بسبعين راكبا إلى بلد الصغرى فكف الله بأس الكفار يبتدى متون سبعين مها ubangiji mada zuwa badar karama kenan wanda ba a yi ma faɗan ba ubangiji ya kame hannun maƙiya Allah ya sa musu tsoro da ilka'in ru'ubi fi qulubihim ya sanya wato tsoro a cikin zukatansu aka je aka sai da kayayyaki aka ci riba aka yi nasara Allah ya hada ya hana abin sirriyar fita wanda dama duk da abin da suka faɗa mun karanta cikin suratu ali imran so da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa alƙawari wa qatil fi sabilillah ko kai kadai la tukallaf illa nafsak amma wa harrijil mu'minina ala alkitab su ka kwadaitar da su wanda ya ga zai fita tare da kai ya fita wanda ya zama zai fita ba ya zauna amma fa in ya fita ya zama munafici so da haka wannan annabi alaihi salatu wassalamu Allah ya riga ya taimake shi da nasara sai ya ce ni من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا من يشفع شفاعة حسنة من يشفع شفاعة حسنة وبنجي مدوكاكين سركيتي duk wanda ya yi wani abu mai kyau muwafiƙatar lissari ya dace da shari'a misali kamar istighfari ka yi dubu kaga idan ka istighfari dubu shi annabi na wani ɗari ya yi ko ba haka ba amma ɗarin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan wato littattun nabihi ne don a sunantu da shi ba don yana da zunubi sannan mataki na biyu yin istighfar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman wa al'ummar sa gafara yana roƙon Allah ya gafarta wannan al'umma mataki na uku yin istighfari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yana zama cewa ƙarin bauta tsakaninsa da Allah don gode wa Ubangijin shi. ما أنزلنا عليك القرآن لتسكى إلا تذكرة لمن يخشى dukkan abubuwan nan da kake gani wanda manzo Allah ya tsakaninsa da Allah ya yi ne a matakin bara da ubangidanshi a matakin godiya duk abin da manzo Allah ya gode wa Allah yake so da ni'imar da Allah ya mishi sayyida aisha ta tambaye shi saboda ganin yadda yake wahala wajen ibada ya ce mata ba zan zama bawa mai godiyar ubangiji ba duk abin nan da allah ya man to hutawan mai zan yi lara hata fi duniya ba maganin hutu ina yi ne don gode wa ubangiji da ni'imar da ubangiji ya mun to shi ne wannan istighfari kenan kafin ka ƙara a kan ɗari ko kai ɗari biyu ko kai dubu kayi ne don ne don ƙarin haske a kan haske kuma mutumin da yake sallah ne na farilla zalla ana buƙatar na wafilin khairati wannan kwa na wafilin khairati ba ta da adadi ka ga dama a rana kai sallah raka'a dubu wannan idan kai ka tsara wa kanka haske ne a wajen Allah maɗaukacin sarki to shi ne man yashfa bainan nasi shafa'atan hasanatan muwafaqatan da shar'i din kenan masallaci a sa carpet a sa speaker a sa fitila duk wannan a zamanin Allah ba a san shi ba menene sunan shi bid'a bid'a ne muhassana so da kai dan mutum ya ga kana kana wazifa a zawiyar shehu tijjani ya ce maka ai kai dan bid'a ne to ai shi ya fi kama bid'a bid'a babbar riga ce a jikinsa an mata aiki ya sa zanna bukar aina ya same ta annabi bai sa ba ko annabi ya sa babbar riga ko annabi ya sa zanna bukar amma kuma kai sa ta a wajenka bai zama laifi ba har ma lada za ka samu idan ka sa ta ta ƙara kwarjini wa ɗaukaka na musulunci man ya shafa a shafa'atan hasanatan muwafiqatan lishar'i ko ba haka bane amma da sunanta bid'a so da haka wannan shine asalin yadda addini yake tafiya a kai وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تفسوا عنها abubuwa da yawa Allah ya shiru da ce komai a kansu amma me yasa ne maganan ba don abin ya zama rahama a gare ku ku kuma kar ku yi bincike a kai domin da kun matsa bincike za ku janyo kanku matsala من يشفع بين الناس شفاعة حسنة موافقة للشرع يكون نصيب منها زي ساملادا za a sami lada a cikinta kamar sallar tarawihi ce wanda ake a masallaci mai cece bidi'a a gida ake yi kuma samun bariya ya samu ana yi har ma ya ce ne ya gode ce magalla da hannun bidi'a mai kyau amma asalinta gida ake yi saboda haka addinin musulunci wayayyen addini ne ba ba ƙauyen addini ba ne kullum duk abin da aka zo da shi ya dace da yadda duniya take tafiya bai cutar ba zai cutar da musulmai ba ba zai cutar da addinin musulunci ba shikenan sai a taru sai a bi amma har zai cutar da kai zai cutar da addininka zai zama to maka sanadi na shiga wuta to ba za ka bi kuma wannan abu ba domin la ba'ata li makhluqin fi ma siyatil khaliq man yasha shafa'atan bainan nas muwafaqatan li shay'in yakun lahu nasibun minha min al-ajr za a baka lada za a samu lada a cikin wannan ayyuka kyakkyawa da ake aikatawa ko a bisababiha da sanadin aikata wannan aikin wa man yasfa shafa'atan sayyi'atan kuma haka duk wanda ya zo da wani aiki aikin ya zamanto ya saba wa addinin musulunci da shari'a ya kullahu kiflun minha za a bashi alhakin aikin zai samu zunubi akan wannan aikin da ya zo da shi ko وكان الله على كل شيء مقيتا ubangiji mai ciyar da kowace al'umma kowace halitta ko ai ma'ana mai iko ne shi akan ya juya duk abin da Allah ya ga dama al-muqitu kenan asalin al-muqitu mai ci da wanda ba shi da abin da zai ci shi da dukkan halitta gabaki daya ai muqaddiran fayujazi kulli ahadin bima amilau ubangiji mai iko ne kowace halitta duk abin da mutum ya yi ya ce to kayi kaza ga kaza kayi kaza ga kaza kayi kaza ga kaza ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a ce mutum kawai ya je a bayan idan mutum addu'a ulil muslim zahirin gaibi kenan man yashfa ashfa'atan hasanatan to Allah ka zaunar da dukkan musulmi lafiya Allah ka biya wa na bukatun su Allah ka shiri ƴaƴan musulmi wa ya saka man yashfa ashfa'atan hasanatan saboda ƴan uwanka ne kana so musu abin da kake so wa kanka eh shi ne a min du'a yaqihil muslimi bi zahari na gaibi a bayan idon shi ka yi tsayi ka yi tsaye mishi addu'a manyan su a shafatan hasanatan to sau haka ubangiji maɗaukacin sarki mai iko ne akan dukkan komai kowa ya sa kanka mishi da daidai gwargwadon aikin da yake aikatawa idan ana magana da yawa akan abin da ya shafi addini in za ka saurara ɗan musamman ka je da alkur'ani yake maganganu lu'ulu'ai akan abin da ya shafi addinin gaba ɗayansa sai ka ga mafi yawanci ra'ayi ya fi ne ya fi faɗin gaskiya yawa duk wanda baka bi ra'ayinsa ba menene kai sai ya ɗora maka kaulasan ko ya ɗaura maka ba'u ma'ana kafiri ko ɗan bidi'a wai shi abin da yake so in ka bi shi shine musulmin kirki ka zo ka bi shi to shike nan kai ba kafiri bane sannan kuma shi wancan mai ce ma dan bid'a wai a ganin shi wai shi shine musulmin kirki kai ka ba abin da kake ka zo ka bi shi in ka bi shi kai ba dan bid'a bane me ma'anar wannan wala tuzakku anfusakum wa rabu biman ittaqi ya ware kansu ya ce a shi shi ne mutumin kirki kai ba mutumin kirki ba ke masu ɗariƙun sufaye babu inda aka samu wanda ke tijjaniya ɗariƙar tijjaniya ya kalli musulmi ya ce ba musulmi ba ne ba wani ba tijjani da yake yin wannan ba ya kafirta mutane domin kullum mu tijjani abin da ya fi damun mu kanmu damuwar mu tsakaninmu da Allah ya gyaru kan tsakaninka da Allah domin kai za a tambaye kanka da kanka za a tambaya ba za a tambaye ka sauran mutane ba don ba a aiko ka wajen su ba annabi ba ne ba mursali ba ne kai ba aiko ka ta aikin wane ya yi ko aikin wane bai yi ba to amma shi wanda yake sa kalma kuma ita ta kafirci illarta tana da illa babba da ka cewa musulmi kafiri to ka shiga uku domin annabi ya ce kalmar ba ta faduwa a ƙasa kuma ka san dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba faɗin maganar da ba haka take ba da ka cewa da kafiri manzan Allah ce faqad ba da ahadi to kalmar haka za ta zo sai ta bincika ta da wani din nan kafiri ne ko ba kafiri bane sai ka same ka ai la ilaha illallah shine aikin ka kaga kafirci ya fita kanka to sai ta koma inda aka turo ta sai ta zauna a wajen shine da yawa za ka ga mutane suna yin mummunan ƙarshe saboda irin waɗannan munanan maganganun saboda irin waɗannan munanan maganganun musulmi kawai duk inda yake sunansa musulmi duk abin da yake ɗan baka fahimta ba tambaye shi sai ya gaya maka eh an yi kaza ne an yi kaza ne an yi kaza ne an yi kaza kuma ga hujja ta shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu daga cikin hujjarsa ya ce duk abin da kaji an ce ni ahmadu na ce idza sami'tum anni shay'an faznuhu bi mizan ash-shar wa in wafaqa fakhuzuhu wa in khalafa fatruku shine adalci na gaskiya in kaji an ce na ce yace to ka auna da alqur'ani da hadisi in ka ga ya ya tsaya ce aka tijjani ne amma ba sa sallah ce a shau tijjani ya ce shi yana sallah shi kuwa mai sallah ne to ka ga kawai tijjana adalci ba tijjana ba ne wani abu kawai suke da ba an gane to saboda haka wa'annan maganganu da yau ake kirkiro su a dora mutane babu a dora musu kaulatan mafi yawanci mutane suna cutar da kansu duk damun kai ne kai ne kai wa'azi kai dai kai wa'azi in kai wa'azin kuwa bil hikmati wal mau'izati al hasanati amma karka zagi kowa karka cutar da kowa shikenan sai Allah ya taimake ka sababin alkhairi da kyakkyawar magana da kake faɗa sai ta tabbata a kanka ta tabbata akan zuri'arka ta tabbata akan al'ummar ka gabaki daya so da ka wannan aya aya ce da take da muhimmanci sosai Allah shi taimake mu yace ni وإذا هيئتم فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا هيئتم كأن قيل لكم سلام عليكم إذا أكا جيشيكم aka ce muku amincin Allah ya tabbata a gare ku fa hayyul muhiyya bi ahsana minha wanda ya ce ma assalamu alaikum kai kuma ka ce masa wa alaika salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ko kuma ka ce mishi salamu alaikum salam salam ko auruddu har kenan bi an ta kulu kama kala ko ka faɗi yadda ya faɗa ko kuma ka faɗi bi ahsana minha wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ko kuma ce salamu alaikum ka ce salamu alaikum yayi daidai kar musulmi ya ce salamu alaikum kai shiru kasan an yi wannan abun fa ba daina ba ko ana ma ci gaba da yi salamu alaikum sai wuta ta barka da yi abinda yake so ya nuna maka shine shi wai ba son rahamar Allah abinda yake nuna maka kenan domin da alqur'ani Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw radduha wannan ba shawara ba ce anan ma umarni ne wa idza huyitum idan aka gaishe ku bi tahiyatin da wata gaisuwa fa hayyu al muhyiya bi ahsana minha aw radduha umarni ne ba shawara ba ba umarni ne ba shawara ba Allah umarni ya musulmi idan aka ce maka salamu alaikum ka ce salamu alaikum ko ka ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to shi kenan sai aka ce salamu alaikum sai ka ɓatare a'a shi wanda ya ce salamu alaikum din ba ya san ka musulmi ne ko bai san ko ko bai san ka ba amma ya san ka kai dai musulmi ne amma ya bi umarnin da Allah ya ce salamu alaikum inna ma kana ala kulli shay'in hasiban ubangiji madaukakin sarki ya kasance sarki ne wanda zai wa kowa hisabi suratun nisa'i ta kunso hukunce-hukunce mai yawa wanda a yanzu kuma idan ka lura yadda suratun nisa'in nan take ta jan kunne ka duba halin da musulmi suke ciki ka duba yadda halin da musulmi suke ciki kuma mun faɗa ka duba baya shekara arba'in kacal zuwa yanzu ka duba kwarjini da farin jinin musulmi ko amana wasu masu addini za su ba sai su ba musulmai duk abin da za a yi in sun aihu su kara yan su sai ku sa musu suna saboda ganin kimar ku da darajar ku da suke amma tun da musulmi ya fara zagin musulmi musulmi ya fara kafirta musulmi musulmi ya fara cin mutuncin musulmi sai aka rasa ya za a yi sallama sai ta zama a musulmi ne zai ce a kar a amsa sallamar musulmi shi yana zaben waye musulmi wane ne ba musulmi ba ta ubangiji mai hisabi fa yujabi alaihi zai sakan kara kowa ko ga dukkan abin da ya kasance yana aikatawa daki daki daki in an maka sallama ka amsa da sallama wa idahu yu'tum wa idahu yu'tum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw radduha assalamu alaikum assalamu alaikum in akwai abin da za ku ƙara kuma ku ƙara shi ma addini bai hana ba an yi sallama to amalan mun tashi lafiya ya gida iyali ana lafiya a aiwa na ya rasu ta Allah ya ji kansa ya kamata mu je ta'aziya ai ni ba da lafiya Allah ya baka lafiya kaga duka wayannan abubuwa ne kyawawa da addinin musulunci yake so sai ya ce mi الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله الله لا إله إلا هو باب وني سركي لذا أبوتا وسيشي والله ليجمعنكم شي والله بيتشين القرآن amma lamun din da yake lamun kasmi ce sai malam mai hashiya tusawi mai tafsiri sai ce ma wallahi rantsuwa da Allah la yajma annakum zai taro ku min kuburikum daga cikin kaburburan ila arfi yawmil qiyamati ranan tashin alkiyama la babu kokonto ba shakka akan maganar tashin alkiyaman nan fihi a cikinsa wa man asdaqu min Allah hadithan ai la ahada asdaqu min Allah hadithan ba wanda yafi Allah yin magana a bar a karba ubangiji shi yafi kowa yin magana ta gaskiya na'am to ubangiji ya ce famalakun fil munafiqina fi atayin wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahtadu man adalla Allah wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila famalakum famalakum ai ma sha'anukum menene sha'anunku me kuke ciki ne ku fil munafiqina cikin wato a sha'anin munafikai fi ataini firqatain rabuwa guda biyu wallahi shi ubangiji arkasahum zai mai da su ay raddahum bima kasabu min al-kufri wal ma'asi ubangiji zai juyar da su bisa abin da suke zamanto suna aikata na daga kafirci da saban ubangiji a turiduna ku kuna so ne an tahtadu ku shiryar da man adallahu Allah wanda ubangiji ya batar da shi wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi falan tajida lahu sabilan ba zai taba samun hanya dariqan ilal huda ba wanda zai samu yadda zai yi ya shirya na'am ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa waddu lau takfuru waddu lau takfuru na kama kafaru fatakunu na sawa fala tattakidu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuzuhum wa qatluhum haythu wajadtumuhum ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا waddu kun yi buri ai tamannau lau takfuruna kama kabaru ko lau takfuruna da sun kafirce kama kabaru kamar kafirce fatakununa antum wahum sawa fil kufri ku da su su zaman ku zamanto daidai wajen kafirci wala tattakizu minhum awliya kar ku rike su ku muminai su zama waɗannan mutane da suke burin ku zama kaman kafirai kaman su ko kar ku rike su masoya a hatta yuhajiru har sai sun yi hijira domin sun noke sun kisi hijira an yi hijira sun ƙi hijira alhalin an ce tun da manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya fita to kowa ya fita amma ne hijira su imani imani na gaskiya hijiratan sayatan ta haƙuƙin imanihim shi ne hijira ta gaskiya su tabbatar da imaninsu fa'inta wannan idan suka kau da kai wa a ƙamo alamahun alaihi suka tsaya a kan abin da suke kai ba ku zuhun bil asari Allah ce ku kama su ku riƙe su ku ribace su ya zamanto kun ribace su kenan ko wa mutuluhum ku yaƙe su haisu wajabtumuhum duk inda kuka same su wala tattakizu minhum waliyan kar ku rike su badadan badadai tattare da ku su ba abin wato aminta bane babu aminci tsakanin ku da su wala nasiran tansuruna bihi ala aduwikum kuma kar ku rike su cewa za su taimake ku akan makiyanku ko kuma za ku haɗa kai da su su zamanto sun taimake ku Allah ce a'a bal ku rabu da su babu wannan tsakaninku da su na'am sadaqa Allah